أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم من حوزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسري لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا رانا لارباغو شابي رقوة رمضان درينا الشاشدة da manzan tsira annabi muhammad alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina shekara 1447 muna fata allah ya datar da mu allah ka samu daga cikin bayanka wanda kake karbar ayyukansu a wannan wata allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi ka gafarta mana zunubanmu ka ji kan iyayenmu da marigayenmu gaba daya allah ka zama da kasar mu lafiya da sauran kasashen musulmi ka ɗauka addinin musulunci da musulmi akan kafirci da kafirai darasinmu da da muka tsaya jiya muna cikin sura al'am surutul al'am mun tsaya aya ta sattin ko ta sayi aya ta sayin daidai ko yau insha Allah za mu tashi ta sayin da ɗaya Allah ma kai muke jira
وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون
malam bahaushe ce ma kadar Allah haka kadari kadara ta riga ya fata haka ne ba suna gurin bahaushe ba sai ai wa kadar Allah haka ai kadara ta riga ya fata to Allah ya so ke Allah madaukakin sarki yake magana dangane da mushrikai da suke daukar sufa daga cikin sufofin Allah su ba wani halitta daga cikin halittun Allah shine Allah ce wa ma kadar Allah ba su girmama Allah ba shi ne ma'ana wa ma ƙadarullah ba ƙadara ta gafata ba a'a wa ma ƙadarullah wa ma azamullah ba su girmama Allah ba haƙa ƙadarihi cancantar girmama shi inda sun girmama Allah cancantar girmamawa ai ba yiwa su ɗauko wani kuma su bayi sufar Allah Allah ne ba su girmama ba cancantar girmamawa da ta dace da shi ya suka ɗauke shi daidai da halittunsa yana ya su ɗauki wani ɓangare nasa same kawa wani daga cikin halittunsa shi ne ma'ana wa ma ƙadarullah haƙa ƙadiri wa ma azamullah haƙa ta'azimu ba su girmama Allah ba cancantar girmama wadda ta dace da shi bisa suke ɗaukar nau'in wani daga cikin abubuwan da Allah kaɗai ke ɓanta da su su baiwa wani daga cikin halittunsa mun fahimci wannan malaman tausirin sa Abdullahi da Abad da Mujahid suka ce Abdullahi bin Kathir yake ce wannan ta sabka ne akan Qurayshawa wasu suka ce ta sabga da kan ta'ifatu bil yahud wasu gungu daga cikin yahudawa da haka me yasa Allah ta'ala ya faɗa haka idh qalu ma anzalallahu ala basharin min shay yayin da suka kore saukar da wahayi ga ɗan adam suka ce Allah bai taba saukar wani doka da oda da nau'in samfarin ibada akan ɗan adam ba Allah bai taba haka ba to ba su girma Allah ba cancantar girmawa ba san Allah ba matukar sani ba su bai Allah matsayin da ya kamata a ce ya dace da shi bane shi sake gan Allah bai taba sankar da wani sako zuwa ga wani mutum ba a nan idan suka yarda da in ka yarda Allah ta'ala bai taba sankar da wani wahayi zuwa ga dan adam ba kenan manzo Allah da ya zo ta Allah ya goshi me yake nufi ne suke nufi kenan suna nufin sun karyatar da shi ne to wanda ya san Allah ya karyata manzansa to shi ne Allah ya ce wa ma qadarullahu haqqa qadrihi idza qalu ma azallahu ala basharin min shay basu girma Allah ba cancantar girmamawa da ta zace da shi a yayin da suke fadi a bakin su cewa Allah bai taba saukar da wani wahayi ga dan adam ba shine basharun a wani gurin ma Allah ta'ala ke cewa akana lin nasimi أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس Allah yake cewa a kanar nasi ajaban wai yanzu har yi zama abin mamaki ga mutane akan an auhayi na ila rajulun minhum a ce wai na yi wahayi zuwa ga wani mutum daga cikinsu akan al'anzirin nasa yawa mutane gargadi yanzu wani har mamaki mutane suke yi a wata ara kuma Allah ce wa mamara an nasa وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا Allah ya ce wa mamana an nasa an yuminu ba komai yake hana mutane su yi imani ba kafirai da mace da kai idan ja a humul huda a lokacin da aka zo musu da shiriwa illa an qalu aba'asallahu basharan rasula illa kawai su a ganin su ya za a ce Allah ya aiko mutum kuma shine manzo a ganin su ai malaika ya kamata a aiko shi yasa Allah ya ba su amsa a wata aya yace mi qul law kana fil ardi قل malaikatu لو Allah كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا wanda Allah ya رسولا ce annabi ya ba su amsa qul la ilaha hujjatul baligha Eh, hujja ga musassa قل بل ال- ya yi sa'alar rama Allah san kamar alheri tunda sun ce bai kamata a ce an saukar da mutum shi ne annabi ba wannan shi sa su yi imani ba saboda mutum da aka aiko ba mala'ika ba Allah ya ce annabi to gaya musu kul gaya musu law an law kana fil ardi mala'ikatun da a ce akan kasan nan mala'iku ne suke zuwa kasuwa mala'iku ne suke zuwa ofis mala'iku ne suke zuwa aikin gini mala'iku ne suke aikin kujeru da gadaje to lalazanna alaihim da sai Allah ce da ya mu saukan musu mala'iku su zama su za su yi wasu da ma mala'iku suke wani aiki ba su suke ba yana dole a turo mutum saboda ɗan adam ba zai iya fahimtar magana a bakin mala'ika ba ai ta fi karfin shi a mutane adam salim mala'ika ɗaya ne wadda musu tsawa gaba ɗaya suka mutu ba su ba hukun diyarin jasin yi na ka allame ga lafiya eh ka ku ai in yi zo da wa'azi suka yi ba da ya ce kai aka gani mutuwa za su yi ko? tsawa ce ya yi wa amma fa asibu fi diyarihim jasimina ka Allah ya gano fiya aka waye gari kowa gawa ce a cikin gidansu da matar da namiji da 'ya'yan da jikoki da kowa da kowa gawa ce kai ka ce jiya ba sa yawa ban kasa malaika to yanzu aka tura malaiku su yi wa'azi ko zo gurin wa'azi ka fara surutu suka daka muku tsawa to sai dai wasu saurara ba kowa ba ku saurara ba kunnan ku ba zai iya dauka ba kuma da harin dan uwanka sai ka tambaye shi abin da ba gane ba malaika ka ne ka tambaye shi yanzu sai ayi wazi ka ce ƙarya ne kun ba abin da za a yi wallahi ko ka yi musu ko ka yi gardama kuma abin da Allah zai maka amma malaika ya zo ce maka Allah ya ce ka yi gardama a wallahi ka amma duk irin nau'in wa'azinka in kai waye idan wata rana sai wani ya maka musu ko kuma ya ma gardama ko ya ce bai yadda ba kuma ya kafa jojin shi eh sai da kai hakuri kawai Allah ya ji kan gumi yana magana akan waliyi na kirki waliyan Allah da auliya ya shaitan wani zai raga ta malam kace babu wali yace eh babu wali akwai amma ba irin waɗanda ake fadi ba yace to zuwa garin sa akwai wani wali kullum yakan zuwa makka ya dauko waina da zahinta bata huce ba eh a garin sa yake yace to ka kaddara ma an yi kaddara an yi hakan wainan nan bashi aka yi a maka ko ka dauko yace dauko ta yake ya ce to ka kadara a yaka an taɓa yin wali ɓarawo ah ai satu ta yi ko yana ɓarawo ne a ba taɓa wali ɓarawo ba ya ce muje karatu eh ana karatu wani ya ce mala ashe kai ka huli da kaka hausa ya ce a shaɗu allah ya laha yanar lahu wa annan mamu da sulashe mala muje karatu a ji bayan allah ko allah ji kai shi da gafara eh ba da ya ce ya karatu ya yi karwa shaɗa shi kenan a gani to da Allah mala'ika ka mashi wannan a wane mutum da ce su ba mala'iku ne kullauka da fil ardi mala'ikatun da za a ce a ban kasa mala'iku ne yamshuna mutuma'innina suke yawon su a nitse suna harkokin su na kasuwanci da sayar da sayarwa da sana'ar hannu da aikin gwamnati Allah ce to lazarna alaihim min al mala'ikati min samai malakar rasula da sai mu sauko musu daga sama mala'ika ya zama shine manzon mu amma tun da mutane ne ai mutum dan wasu za a aika musu sun yi fahimta kuma afa zama layya mun gane wannan to duk yana daga cikin wa ma qadarullah haka kadari ba su girmama Allah cancantar girmamawa ba ba su san Allah matakar sani ba shi yasa suke musun Allah zai iya turo mutum a matsayin manzo inda sun san Allah sun san waye Allah to da sun san a cikin sha'anin Allah ba confusion komai daidai yake mu da Allah ta'ala ya sa ba gane kasan sai ya so ake ganewa eh har ma Allah ya ce wa annabi tun da yahuda da suke wani magana ko kul man nazala kitab alladhi ja'a bi musa قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا شكرا وبنجي تبارك وتعالى yace ka gaya musu man anzala kitabal ladhi jaa bihi Musa waye saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi kuke alfahari da cewa ku mutanen Musa ne ku kuke da attaura waye kawo shi sannan kuma nuran littafi ne wanda akwai haske a cikin shi attaura ta Allah ta gaskiya waccan ta annabi Musa akwai haske a cikin ta kuma hudan lilas akwai shiriwa ga mutane hukunce hukuncen da ke cikin ta suna shiryar da bani Isra'ila har da ma waɗanda suka yi imani a lokacin domin shi an aiko shi ne zuwa bani isra'ila da kuma fir'aunar da tawagarsa gashi ma littafin wancan girgamkin ta ja'alunahu qaratsisa kukan sanya shi abun kwafa abin da za ku shiga cikin shi ku kwafo abin da ya dace da son zuciyarku da rayuwarku dan yahudawa suna da attaurar ta gaskiya amma sukan shiga su ɗauko abin da ya dace wa son zuciyarsu su rubuta shi kuma su rika bayyanawa yasa suke ganin su ba haramun bane in sun ci dukiyar wani ba haramun bane in sun kashe wani sun fara cikin alkur'ani ma Allah mai ta suka ce laysa alaina wa qalu laysa alaina fil ummiyina sabil wanda suke ta ummi wanda ba bai hude ba suka ce to laysa alaina fil ummiyina sabil ba mu da wani halaki akan duk wani wanda yake ummi ne ba bai hude ba dan mun ci dukiyar shi ko dan mun zubda jinin shi ko don mun kwace kasar shi ko don duk abin da suke gani suke ba laihi bane in dai kai ba hude bane to halal ne malak sai duk abin da suke ga dama da kai yasa yake ganin suka shekara guda ko shekara kusan biyu suna zubar da jinin ɗan Palestine su kashe mata su kashe yara su kashe a likita su kashe a kasuwa su kashe a masallaci su kashe a coci duk wanda suna ganin halal ne kuma kwanan ɗaya daga cikin ambasadarkin amerika da yake can isra'il shi ya ce wato suna da halaccin kutsawa cikin kowace ƙasa su kai hari ko su amshi duk gudun da suke so kafin su kai wannan harin na iran da su kai saboda yan iska ne kuma galibi waɗanda suke mulkin a amerika da faransa duk jininsu ne su ne suka ƙirƙira su kamar yadda ɗauraye-ɗauraye su ne suke aiko mana nan suke jagorancin ma'adu makaraɗiya sai wanda ya shiga cikin ƙungiyarsu sai wanda suka sani sai wanda suka assasa shi sai wanda suka ba shi ilimi irin nasu suka karanta da shi wanda zai rika cewa Allah bai daidai ba ko ya rika cewa an kun aihu da yawa za a yi talauci ko ba ka ba har ba tunanin yahudu ba ne na ganin allah ba zai iya ci da mutane ba yadda lahi magalula suka ce ba allah hannun shi ruwa gare shi ba haka suka ce ba allah ce kulan da adihi wani yunubi ba allah ya tsire musu albarka sai allah ruwa gare shi to da haka duk wani aƙida ce tasu har ɗaya daga cikinsu ma ajiya yake zagin musulunci yake zagin musulmi har da annabawa wai yana magana akan ƙasar iran ne ministan tsawaje ko ministan wajen kwanar sakarci na amerika yake cewa wai ba za su kyale duk wata ƙasa wanda take shugabanninta wawaye masu aiki da tatsuniyoyin annabawan da da dai kalmomi miyagu makamantan irin haka wadda ba su daɗin maimaitawa to duk wani aƙida ce ta yahudu su zagi allah su zagi duk wani baban allah kuma su cutar da shi to a cikin littafin nasu a taura ta asali sukan ciro abin da ya dace da son zuciyarsu ne da biyan bukatarsu da rayuwarsu sai su yi littafin su rika amfani da shi suna karanta yanzu wani abin da suke faɗa gani suke su daidai ne a cikin littafin su Allah ya saukar da wannan ko gane ba kafin a kai harin da aka kai a Palestine lokacin da Palestina suka dan buge su kenan malaman su suka shiga suka zauna sai kudo fatawa suka ce ya halitta a kai hari kasar Palestine ko ina amma mai su a kashe su a yi komi fatawa ta suka bada a rubuce su gani suke a littafin Allah suka dauko Misa a cikin littafin na Allah sun kwafi abin da ba gaskiya ba sun canza shi dama mutane wanda Allah ya ba mu shaida cewa yuharifuna kalima amma wadu'ihi sukan canza kalmar Allah daga matsayin da Allah ya mata su ba shi fasar da suke so kuma haka suke ci gaba da jagorancin duniya da rudar da duniya sun riga sun karantar da kansu sun kuma karantar da karnukan farautarsu kuma a baibaikin nan haka suke so duniya ta tafi duk wanda ya ce za a tafi a daidai to kowaye ba sa ganin kanshi da gashi sawa musulmi ne ko kafin ne suna ga ya kamata a kawar da shi gida kana ga ya ke cewa kasar iran yan yin shi'a ne tunda dai hasana ce allahu haka farko to an gani suke ya kamata a ce ba su su faɗa a jima yasa suke ganin sun zan barazana da kamata a basu su mallaki makami mai rizami batun da wawaye ne suna aiki da tsarin musulunci da tatsuniyar annabawa da haka suke cewa a bakunansu Allah ya tsine musu albarka masu suka annabawa masu karkashe annabawa masu zagin Allah ta shi Allah ce kuna sanya shi karaɗisa wato abin kwafa a rubuta a faɗa abin da aka dama da fasar da ake so tubuduna hawa ta kufu da kafira ku bayyanar da wani abu daga cikin littafin kuma ku ɓoye da yawa sun yi ɓoye mafi yawan abin da ke cikin littafin na gaskiya sun yi bayyana abin da ke cikin littafin wanda suka canza mashi ma'ana da kuma fassara wannan aƙida yahudu kenan Allah ta'ala ce wa uluntum malan ta'lamu antum wala abawukum an ilmantar da ku an karantar da ku abin da za ku sani ba barantar wa iyayenku Allah ce kulga ya musu Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala shine shine mahalicci shine mai bada doka da oda sun mazarhum Allah ya ce ka kyalace ya Muhammad fi kaudihim cikin kukkutsa wasu yana gudu suna wasanni da al'amarin Allah Allah yana musu talala da kuma akwai ranar zai kama su Allah ya nuna mana karshen su sai Allah ta'ala ya ce wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladhi bayna yadayhi wa litunzira ummal qura wa man hawlaha la ilaha illallah والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم ubangiji يحافظون
ta lace wa haza kitabun yani alquran Allah ya ce wannan littafi ne la ilaha illallah wannan littafi ne inji Allah anzalnahu mu muka sabkar da shi inji Allah mubarakun kuma mai albarka ne idan kana son albarka kada ka karanta alqur'ani duk inda ake karanta alqur'ani albarka tana sauka wani sahabi dokin sha daure ya zo na tattala alqur'ani malam yana rerawa kawai sai ga dokin nashi yana jujjuyawa a jigo kamar zai ce yana hanyar wani abu daga sama sai ya tsoro barkaratun ya ga manzo Allah ya ce wannan ai albarka ce da take sauka inda ake karanta alkur'ani Allah ya yi wa dokin hijabi yake gani kai ma nan ba gani ba duk inda ake karanta alkur'ani albarka tana sauka a to ma kasa ta ba albarkar qur'ani ba ce muke shi wallahi in ta yi zahi mai ake ta a kira ba da wannan malamai mai suke karanta littan mathematic na geography mai saba ta filifosawa da ya yi wa littafi a kan geography ko mat a ji a ɗauko a sabke su saba'in ko ba haka ba a ana magana masu ilimi a ƙasar nan da malamai yake ana nufin wanda suke karatu boko da kaji ma irin shedarin kungiyoyi na da ana cewa ba a sa 'ya'ya mata makaranta ba wani makaranta da ake ta uzu billahi ba lakwal ekwal wai shi ne karatu kuma din yadda kake ko in kai tobi kana sakin alubi yana faɗowa ba ka da ofis a ƙasar nan ba ka da biro wala ba ka da ɗaya da kawai ka je lise ko jami'a ƙarar karanta alifin ba'u da ainihin eh ba ka da ofis karatun ma da ake a ƙasar nan da saboda irin suka dabi da oec ƙungiyar sun suna ɗan finance shi ne ake ɗayi amma idan ka riba duk lakokin daga an kewaye ta a Nijar in ba nan gaba ba yanzu to transnational ce mai farashin nan ce amma duk wanda aka ce franco arab aka gama ta da arab kenan to a gurin faranshi ba ta zama lafar ba har yanzu sai da wata wajen ta kewaye ta haka muka rayu duk kasar duk tsawon shekaru ta kaga lafar abu ne ba kewaye franco ce akwai alifu babu ba ciki wallahi haka ma sai da aka samu cikin yadda makaradiyar nan sai kara karya ta duk yadda kake da maki a bangaren jarabawa ko san fursan kake samu a haram inda a faransai ba ka da wani muwaye kawai in ka zo ka faɗi a jaraba haka aka yi ta yi aka zo ma a ƙarshe cikin shekarun da kafin allah ya ruguza su da idan madarasa ce direktarkin wanda ya san faranko ne za ka rushe direktarkin madarasa kawai faranshi ga ɗaya to da allah kai na za a ji oga da ido ɗaya mai ido ɗaya ce shi zai ja mai ido biyu to haka suka ɗauko allah ne ya rusa su allah ya ƙara rusa su duk wani makircin farashi ba ta sawa makarantar da aka raba larabci ma a matsayin makarantar da ta isa ala kewaye ta kwasa ta cikin birje na ƙasa shi sai ga mutum direktar na madarisa ko na farako in ka taba shi ya maka farashi ya shi ma yana kyamar matsayin nashi ba zai maka larabci ba yana ga larabci kawace kawace ne ba shi da kima kuma na ga maka wallahi duk karatunka idan kai kaki alif ke fitowa ko ka hada ce sita me ake cewa sunan da bukhari da muslim da sauransu a nijar a ka'ida bakka da wani matsayi da za a baka a ƙasa ka riƙe sai daga zaka koya kawai alfal ba ka yi karatun da ka yi digirar digirgir ka zama doktor ka zama prof in dai kawai ta ɓangaren arab ne wallahi baka da matsayi babu inda aka ce ga kujera mai irin wannan karatun ya kamata ya zauna ai yanzu kai maramu ne kan sunan tsuntsu mai gani da kai da tsuntsu duk suna ku daya haka ne fa tsawon shekaru amma duk da haka nan su shaƙiyan nan kan rika farauta ɗin da ta tushe ce a neman malaman nan shi ma in taɓa ta zai buga malam ce malam kan ai barci fa mun ji gobe za a ɗaura mai sanda da sassuru ake ta kome wata abin da suke da a hudda mutum yana fara minista ko wani abu nan haka ne za a ce a ɗauko ƙur'ani a karanta sun san ƙur'ani shi ke da albarka amma masu alƙur'ani a gurinsu ba su da albarka to inda an ɗauki wannan albarkar da Allah ya ce akwai ta a littafin Allah muna sa ta cikin zuciyarmu muna tunanin hakan ne da yanzu ba haka muke ba kowa yarda akwai ta aikace amma haka kawai muna ganin kamar ƙur'ani da haka mai ƙur'anin ma sai bai ganin yana da wata kima to malam mutum da ya hada ce ƙur'ani zai je yana maula ko ya bar garinsu ya je ya kama gida yana jira a zo a kama shi roƙon Allah ya yi ba ku sa haka ake dawa malam ya bar garinsu ya ta wani guri saboda tsubu in ka taba shi kuma in ya kama maka daga bakara an nasi ba za ka taba kama shi da barna ba amma ya rasa abin da zai ci ya rasa abin da zai yawa kai shi sutura da matar shi dole sai ya je ya wannan saboda mai mai wannan karatun ba shi da kima a ƙasar kawai kimar shi in ayi mutu a ce a kirayen malam malam gandun gawa halaka da masa kirari haka kaji ba da an mutu a kirari mala nan da ake sheki idan an taro ana so a daura aure taro ya taro za ta ina malamai ina ku taɓa malaman nan wai auren ba zai ɗauri musu da su amma da aka ba su da albarka idan an yi wazo an taro ana so a raɗawa yaran suna zo a riga fadi saboda al'adar sai a ce to shikenan yanzu komai ya haɗu shikenan to a je gurin malamai waɗanda suke da rana idan an mutu wajen shaha ido sai a ce a kira yau mara idan an zo wajen sulayi so za a ina mara kai har an binne ba sai a ce ina mara darajar malam ta kai a Nijar idan za a yi wasa na kokowa ta ƙasa national ko regional sai a ce ina malam sai an bude da adda wani sabon Allah ma sai malam ya zo amma da aka malaman ba su da kima ba su da ofis ba su da salam daga su haladannin su masallaci ma ban taba ganin na gwamnati ba a ƙasa ne na ki ka taba ganin na masallaci da gwamnati gina akwai kwantar
farkar da gwamnati malam ya ce akwai ka taba ganin ayi awon gari an bar wani hili an ce saboda masallaci za a bar hilin kasuwa hana dush hilin dush ma fibilin ana bari gaskiya da kokari ne an taba barin hili dan a zo a karanta alkur'ani a gurin a ce makaranta ce saboda an ga akwai masu karatun allo guri na masu karan irin masu haddana da nan da bakwai an taba bude a yan islamiyya guri a ce gurin ko haka ba muka rayu ba dan kuma saboda wai renon farin shi ne ta kware ne su wallahi wallahi sun sha nuna yasa kenan aiki da yana nan akan Nigeria mun kori faranshi mu dage mu kori faransanci addinin mu namu ne abinda addinin mu yace shi yake da albarka to mai da shi yake da albarka sai mai albarka amma an muka bi wannan tsinanin da muka kora akan akidar da suka bar mutu muna nan dai ne gidan jiya ba za a je ko ina ba dole sai an canza a tattara duk wani shirmansu a watsa musu kayansu nasu nasu ne namu namu ne abinda ubangijin mu yace na kirki ne mu dauke shi na kirki mu dora shi a ƙasa a cikin tsarin tafiyar rayuwar mu gaba daya ta yau da kullum har a hukumance wannan abin Allah ya ce yana da albarka to yana da albarka yana da matsayi to yana da matsayi in ba haka ba mu zuwa ko ina yan uwa to shine Allah ta'ala ce wa hadha kitabun kadiba fa dan Allah ya ja hankalin sai ya ce mana wannan littafi ne yani alquran Allah ce an zalana mu muka saukar da shi in ji Allah ya ce mubarak ko mai albarka ne duk wannan Allah yana jan hankalin wani ya nuna mana cewa wannan littafi ne kuma shi ya saukar da shi kuma mai albarka ne ha ai ba sai an ce maka bi shi ba ta haka fattabi uhu shi ne ma'ana ku bi shi a cikin tsarin kasuwancin ku ku tuntuɓe shi me yace me ya ka faɗa a cikin shi idan za ku yi aure ku tuntuɓi wannan littafin saboda akwai albarka cikin abin da ya ce a yi mai ƙur'ani ya ce a yi a wajen aure karka ta aje wajen mata abin da ake su suka sani a ba haka ake ba ni Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani ni manzan Allah ya ce alaihi salatu wasalam in aure in mutuwa in kasuwanci in aihuwa duk abin da za ka yi ƙoƙari ka tuntuɓi alƙur'ani ƙaƙa ya ce a yi abu sai ka bi gwargwadon yadda ka fahimta gwargwadon yadda ka sani sai ka ake da shi wallahi rayuwarka za ta yi albarka eh dan shi yasa Allah ce wa haza kitabun anzalnahu mubarakun wannan littafi ne muka saukar da shi mai albarka ne aiki da shi akwai albarka ga masu yin shi idan ka je irin kasar Saudiya irin yadda Allah saukar masa albarka me ai aiki da Qur'ani ne duk yadda duniya ta lalace su suna dan kwatanta yin aiki da alqur'ani tunda ma an samu wannan ake ta dan amarya ko yana dan wani bangaren wakilci na yarima yana abin da ya ga dama amma da kai kasa akwai albarka za ka yi tafiyar ka akan titi a daji ba ka jin tsaron zai tsare kai kwace maka salula in kai yaduwa ma za a ga ana neman mai ita saboda sai mutum ɗari su samu tsinto ba za su iya ci ba nan ko ko jika ɗaya ka yada in ba sa ba kai da daidai a lahira Allah biya ka ko ba haka ba duk wanda ya tsinta dama mabukaci ne talauci ya bai da mutane sun zama to barayi barayi wallahi malam da karfin tsiya wani yankin kasar nan da makwabtanmu Najeriya talauci ne da rashin albarka gurin amma a can wallahi tsinto ma wani ba zai dauka ba ya dauka ba ba zai dauka ba zaka yi yawon ka baka tsaron wani ya kama farmaki zaka yi yawon da kudi a jihunka da kaga wani ya taba ka tona mu ne in ka je masallaci ya kwanta da salulaka in ka tashi ga babu dan uwanka da da ko zai tare can Allah malam ba dan can bane ba eh saboda su suna rayuwa da cikin nutsuwa cikin na cikin tsaro daga Allah saboda alkur'ani ke faɗa a ci idan an je shari'a za ce ni Allah ce qala Allahu qala Rasulullah eh ko da akwai san rai amma dai da wannan abin suke alfahari Qur'ani ce yake ba da doka da tsari a cikin kasar da haka Allah sai ya sauka musu da albarka su ba batun abinci ake ba kowa yana batun yaya rayuwa za ta ci gaba ne abinci wani ba ma su ba 'yan kasar kai ba kuma 'yan kasar hawa da Allah mai abinci kuma mai sutura mai kudin da za ka yi bukata amma muna kokari kace kai mai gida ka zo gida da bakan leda ma wata ba bakan hannu goma za ka zo wallahi kuma a jihu ba ko sisi kuma ne ma ka tafi kuma a watan baka da komi kai in ma kana da a watan ka lissawa ka kashe shi kafin watan ya mutu ma har ka ci bashi haka ake rayuwa musamman wani yake da kasar mu da nan makwabta me yasa saboda muna da alkur'ani amma mun mai da shi gefe da mun dauke shi a matsayin yadda Allah ta'ala ya ba mu shi muna aiki da shi wallahi za mu samu albarka a rayuwa Allah ta'ala zai cire mu daga cikin kowane irin kage shi yasa waɗansu malamai suke cewa hatta ci gaban da ake samu a yanzu na samun man fetur samun ma'adinai samun incin kai da Allah ya kawo wani canji ne matasa suke kokarin ɗabbaka alkur'ani a rayuwarsu shi ne yasa Allah yake ɗan ƙara buɗa mana dan idan ka nima da masallaci in ka zo ka sai tsofi ko ba haka ba azumi ma da ya tsofi suke yi ya ga ƙato garshe shi bai azumi ba ma yanzu da ƙiyamar laili da tarawihi da iya karatun alkur'ani da zuwa masallaci a duk nasuwaye duk matasa da shi sa Allah yake tausaya mana ake samun ci gaba yawa Allah kara mana ci gaba saboda ba matasa sun yi riko da alkur'ani a cikin talakawa a cikin masu hali har a cikin jami'an tsaro za a gani a tsakiyar da kana tafiya jami'in tsaro yana cikin tafiya ya tsaya yana sallah wata tsohuwa ta wuce a garin nan bakin kwamfani ta ji an kwala kiran sallah wani ta ce um duniya ta lalace Allah ka tafi ta sauri da sallah yau gaskiya ta hori mana da aka ci haɗa kuma tun soji ba kuka ake ba saboda ya zama kahuri ya daɗe bai sallah amma yanzu a nan inda ake musu horo ba aka ce mana ana ware musu lokacin sallah nan inda ake musu horo a gani haka mun ci gaba inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai canza wa al'umma har da suke ci sai in ta canza da kanta to alhamdulillah yanzu akwai canza duk inda ka je a kwamfanya ne ta jandarmeri ne ta militar ne na polis da sai ga akwai masallaci kuma sai ka je ka ji wani alarama a cikin su yana rera alkur'ani wallahi mana da kowane a ga an ci gaba amma a da ina ko ka sani tsoro kake ka dan nuna ma kai kana da kusa da Allah ya ka samu matsala to kaga Allah ya yaye wannan kuma shi ke nuna mana insha Allah Niger za ta ci gaba kan duk sauran kasashe ma waɗanda suke cikin irin wannan danniya na makircin turawa in Allah ya za su gaba saboda sun fara riko da alkur'ani yawa da galibi idan mutum ka ganshi da matsayi bai kai da matsayi ba sai da ya bi duk bokayen garinsu da yan tsibbin garinsu yanzu za ka samu mutum da matsayi bai taɓa zuwa gurin boka ba a gindin shi ba balaya a hannun shi ba magara a wuyan shi ba komi kawai alkur'ani yake karanta ya addu'a ko ba haka ba ko ya talla malamai irin su malam jibil alamomin nan ya ce ma na samu cikin adamuna da bukata wajen Allah kuma shi ko sai bai a cikin dare kuma sai Allah ya karba amma da matsayi ma ba ka iya samu sai ka shiga cikin shirka sai ka bubo ka yi da tsubu ba ka samun sarkin gargajiya sai ka yi tanhe-tanhe ya ka bi waɗannan hanyoyin ba ka samun ƙarin gala sai ka bi irin wannan mai kuɗi bai iya zama to hamshakin mai kuɗi sai yana da rikakkun malamai wanda ba sa shafuwa in sun yi aiki baya kundawa sun yi yasun mai da baibayi mai allon karfe mai tabji mai da baya da baya ka san mai da baya da baya daga harafin ƙarshe na ƙarshe ake fara a kai har na sama a kafirci ko Allah ya sauka a Qur'ani shi ya juya shi kana ta cewa wai da haka ne zai lalace Allah yarda kai ka san wannan ba Allah da yake zama shi dan ne kawai haramun ne ka juya al-Qur'ani malamai suka ce ka bude munjaye ko hakuri ma ka rubuta sunan wani a cikin kahurci ne kahurci ne da ka babban malami za ga aikin kenan da shi yake shi yake sha har yanzu ma wasu Allah ya kiyaye to alkur'ani mai albarka ne Allah ya ce kun musaddiqan ya gaskanta duk abin da Allah ya saukar kafin shi a cikin littafin da ya gabata a cikin attaura ko linjira da haka Allah ya ce musaddiqul ladhi bayna yadayhi ya gaskanta duk abin da ya zo gabanin shi a cikin sauran littafi Allah ya saukar da alkur'ani dan mi dan rubuta a shake dai ko a dar malaya ko dan ayyasin ko a haukata wani a walitunzira ummul qura don a gargadin makka ita ce uwar duk wani garin duniya makka ita ce uwar shi makka ita ce umar kura masana kuma suna ce ita ce umar duniya ita kuma uwar duniya ce duk wani gari ta kasar a duniya makka ita ce uwar shi ita ce gaba da shi shi ne birni mafi girman da allah ya zaɓa ya saukar da ɗakin da ake bauta mashi a gurin إن أول بيت وضع للناس إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين Allah ya ce ɗaki na farkon da Allah ya ɗora a ban ƙasa da sunan abauta masa ya karɓa lillazi bi bakkata wannan wanda yake cikin garin makka shine ka'aba mubarakan kuma ɗaki ne mai albarka kai a nan inda ɗakin yake idan ka je ka akwai ababen da suke bada shiryuwa ga dukkan halittun Allah daka Allah ya ce wa man da kalahu kana amina duk wanda shi gurin ya abuntu idan ka je kai sallah raka daya to in ka zo masallacin garin ku sai kai dubu ɗari irin ta kafin ka kai wata ɗaya idan kai azhar sau daya a garin ku sai kai azhar sau dubu ɗari dubu ɗari shekara nawa ya rayuwar ka ba kai shekara abin sallah dubu ɗari ha ina mai kwakwalin ta buga mana ta gani saboda gurin yana da albarka to shi ne Allah ya ce an sauka da alkur'ani da tunzura umul qura dan a galgadi waɗanda suke cikin wannan garin wa man haulaha da kewayenta duk duniya kenan a gargaɗi yan makka da yan duniya gaba daya larabawa da ainihin turawa da yahudawa da bakar fata duk wani mutum an saukar da alkur'ani dan a gargaɗe shi da shi sawa musulmi ne ko arna yake a gargaɗi mutanen makka kuma da duk waɗanda suke kewayen duniya wanda ba cikin garin maka ba Allah ta'ala ce an saukar da alqur'ani ne tun da umul qura wa man hawlaha sai Allah ta'ala ya ce mi wallazina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bi da haka Allah ce duk wanda suka yi imani da wurin karshe sun yi imani da alqur'ani wallazina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi duk waɗanda suka yi imani cewa akwai wurin alkiyama wanda wuri ɗaya ne daga shi baka taba je an ce yau in wuta kake can kake in aljanna kake a can kake da yan tazalla rafi ma da karshe za ta mi su ma su kwade aljanna gida biyu ne kawai in kana ɗayan to in baka ɗayan kana ɗayan Allah kai masa eh da ka duk wanda suke yarda a wannan wurin akwai shi to yi da bihi sun yarda cewa alqur'ani gaskiya ne saboda shi ya zo da labarin wurin Allah ka samu daga cikin masu imani Allah ya tabbatar da imani a cikin zukatanmu ذاك سأل رب الله يتمي وهم على صلاتهم يحافظون يا لك تسير سب المسيح إيماني دا الله دا القرآن على صلاتهم يحافظون سنة كياي وصلى جماعة والله من كياي صلى صلى نم ببعا مشي إذا أكا وعي قريبا كان لك تكي مسيح كياي وصلى وكافا دا ورواس دا أبن نككي إذا لك تنبيه عليه صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل daga cikin ayyukan ibada da Allah ya ce ayi wanne ne ya ce as-salatu ala waqtiha haka sahabin ya ce annabi sai ta yi sallah a cikin lokacinta duk aikin da yi a duniya Allah ya kaunace ka babu kamar sallah a cikin lokaci ya ce mishi sun ma ayyo ya ce sun ma birnin walidai kyautata ma uwaye bayan ka tsaye da sallah ba abin da za ka yi Allah ta'ala ya yarda da kai sama da abin da za ka kyautata ma aifanka babu a duniya haka mu kyautata ma uwaye mu sun mutu ko suna raye suna da haƙƙi akan mu idan suna raye duk wani abin da za mu yi su ji daɗi bai shi inda bai sa ba Allah ba idan sun ce kalmi abu in ba Allah ya umarni da abu duk yadda muke son abu ko da halal ne mu bar shi ko ba ta ka aure baban ka ce ka sake wallahi ka sake ta Abdullahi da Umar ya je ya falla amarya yana jin daɗi ya amarya Umar yana ganin ta ce wannan ce da aka ba gidan nan ce ya ce ha ba na sake ta a'a amaryar da haka zamanin annabi yana raye kasan kowaye bai fi karfin ka ya karar shi gurin maza Allah ba sai karar shi gurin annabi ce baba na raye amarya jiya tsarkawai ya ce in suke ta annabi ya ce wallahi suke ta ha suke ta kayan kai da gaga yake shawa kai ko ita ya kayan nazari ai da yanzu sukin ta yi shi manzo Allah adalci gare shi kuma yana faɗin abin da shi ne daidai za ya tafi alhawa wani ƙara ya kawo ce ya rasu lai duk ina nemo dukiya na samu ina son babana amma babana na sai ya ɓadda ta gan shi da duk abin da na samu na wani dukiya ta kawai sai ɗauka ya ɓadda yana jira annabi ya hukunci ko sai annabi ya ce mashi an ta wa malika li abika da ke da dukiya ta ka duk malakar babanka ne yana da haƙƙin babanka duk abin da kake da shi ya ɗauke shi ya yi kyauta ko ya yi sadaka ko ya cinye shi ko ya yi abin da ya dama ba shi da zunubi a wajen ubangiji subhanahu wataala bayan hana kuma shi ma idan ɗan yana da haƙƙi a gurin uba kuma annabi ya kwato masa wani mutum ya zo ya ɗauko kuɗi mai yawa na saraka na zinariya kuɗi ne maƙudan kuɗi kawai sai zo ya bada a masallaci araba mutane to ɗan shi daga cikin talaka yana zama yana daga cikin nahara da shi aka bai ƙabar sai ya karɓa da ya dawo gida da saritar uban ya ga ai saritar kuɗin da ya kai ɗazu ne kamar sak ɗin da ya kai kuɗin ne gudun mai yafa kai bai wanda ya ce a masallaci aka mace aini na fita zakka ko ni na ba da sadaka ba irin ku nake nufi abai ba da haka kawai kawai ya ce aha haba Allah ya bada abin kuma kace hawa baba ai da ya hakuri wallahi to ba da ya matsa kai kara gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ɗana ne na huta sadaka na bayar don araba mutane kuma ya je karɓo zama da ita na ce ya mayar ba irin su nake so su karɓa ba annabi ya ce haba laka ma na waita kai abin da kai niyyar lada Allah ya baka walaka ma a kata ya ba kai ba abin da karɓa halar ne Allah ma je ka ci kayan ka kawai kaga a nan gurin Allah ya fitar da hakkin ɗa ko akan uba uban yana ga zai mishi danniya amma Allah ya nuna ba shi da wannan haƙƙi a na ɓangaren da duk da aka yi uwa haƙƙin uwaye babban abu ne kar mutum ya yarda a ce yara yadda uwaye shi bai kyautata musu yadda har ransu ya fari ba har Allah ya gano ya yi kokari a bangaren uwaye ya shiga aljanna mala'ika jibril ya zo ma annabi zai hau mumbari sai ya ce rahima anfan kalma ce da kamar ka ce ya taɓe ya yi asara ko kuma ka ce Allah ɗebe mishi albarka wane ne mutumin da shi ne mutumin da ramadan ya zo daga farko har ƙashe bai yi ƙoƙarin da Allah ya gafarta mashi ba Allah ya la'anci wannan mutum annabi ya ce amin annabi da ya hamata ta kalla ta biyu ba za ka ga cewa Allah ya turma zahantin mutumin da ya ji an ambace ka kun bai maka salati ba sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce mashi amin na uku ya hamata ta kalla ta uku ya ce Allah ya turma zahantin Allah ya la'anci mutumin da yana yi da uwaye bai musu kyautatawar da har suka ji daɗi a ransa har Allah ya ga yayi kokari akan uwaye shi ba ya gafarta masa annabi ya ce amin to da Allah kai idan baka kyauta uwaye ka ya zaka yi da tsinuwar mala'ika da jibril amankin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan zaka sa kanka yasa kake sakaki a ce wata nan ya wuce baka yi aikin da Allah zai ba gafara ba wallahi ka zagi ka zagi ne wajen tuhajidi wajen turawihi wajen karatun alqur'ani zuwa inda ake tafsiri ziyara kyauta sadaka duk abin da ka san alheri ne a wannan watan karka yadda ya wuce baka yi ba duk abin da ka san ayyukan alheri ne tuno salatu duha sunanin rawatib kiyamar lalle gashi kullum ana yi in ayi mana jama'a in ka tsaye da dama kara yawan duk abin da ka san ana samun gafara a wajen Allah dan in ka kuskura fa Ramadan ya wuce baka yi aikin da Allah zai ma gafara to kana cikin addu'a da mala'ika Jibril yi kuma annabi ya ce abu idan ka yarda uwayenka ka zauna da su baka zagi ne kai kyautatawa zuwa gare su ba har Allah ya gafarta maka dalili da kyautatawa nan wallahi kana daga cikin wanda mala'ika yawa muguwar adda annabi ya ce amin idan fa ka samu uwayenka ba ka kyautata musu har Allah ya karɓi kyautatawa ka hazo ma wali wallahi wali ne kai karo bance uwaisul qarni manzo Allah ya ce wa sayyidina Umar duk da ko game da wani bawan Allah da ake ce da shi uwaisul qarni ku roke shi ya roka muku Allah gafara me dalili ya rasu ce saboda yana da ma'aifiya da yake kyautata mata har Allah ya rashi kyautata wa uwar shi yasa har manzon Allah ya bada labarin ba wai shi ba kai ma aka ka tayi ka gaba da shi ce maka addu'a kada kyauta uwaye babban abu ne yan uwa shi yasa kenan aiki wanda ya fi soyuwa a wajen Allah a salatu ala wa sallah a cikin lokaci na biyu shine me birrul walidain kyautata ma uwaye da uku shine sumbal jahadu fi sabilillah ka zamanto mai kokari don yada kalmar Allah kai tambaye kanka musulunci da wata irin gudunmawa kake ba shi kai a bangaren ka musulunci me yake alfahari da shi kai ba a bangaren ba da dukiya ba kai ba a bangaren karantarwa ba kai ba wani iko gare ka balle ka taka inda ba gaba don musulunci ya samu izza kai a bangaren aiki ba ko sharar masallacin ku baka taba yi ba gyara tabar ma masallaci ma ba kai a ciki to me zaka ce ma Allah barantana a ce kuma wani aiki na jihadi ba bangaren da kake taimakawa a addini a rayuwarka kai baka jin kunya ba ka tambayi kanka musulunci ne me ya karu da kai imam al-auza'i Allah mashi rahama yace ba wani mutumin da kake gani a duniya musulmi ba sai illa tamkar yana tsaro ne na wata kofa daga cikin kofofin musulunci Allah ya baka wata dama da bai bai kowa ba a wannan bangaren kai kuma ka fi sanin kanka sama da kowa yace kake da musulunci ya kaskanta ta hanyar ka a inda kake din nan akwai wani bukatar da Allah yake so kai kadai kake iya biyan ta a cikin danginka da gidanku da garinku kuma bukatar musulunci yana da ita kuma kai ka kasa gane amma balle kai saboda ba damuwar ka bace baka damu bane baka zaman to mujahidi fi sabilillah sai zaman to akwai wata gudunmuwa da kake baiwa addini to so da wadansu ba su damu ba a zo a taru ma ai karatun da kai ai jihadi ne zama a masallaci ba manzo Allah bace fa zalaka kurbadin ka yi sallah ka jira wata sallah ta zo ba ta ka ce shi kanshi dako ne tamkar jihadi ne to kai sai aka waye gari komi maka yi sallah ma sai in lokaci yayi juma'a da mun kullun sai an kusa kare wani ba da tafi yana gudu sallah ta fulla bai nafila daman ya zo ka kallon manta ina ne mamu nan gurin dalawa ne shi kai ba musalla shi ya jira masallacin minti biyu kuma gani ki bala'i ne to ta zaka zo mujahidi to waɗannan ayyukan guda uku wannan sahabi ya ce da na ce annabi ya ƙara mini wallahi da ya ƙara min sai ya shiru ya ga ya kamata ya dage a cikin uku ya ga ya taka rawar gani ya ba da sallah a cikin lokaci ya kyautata zama ma'aifansa ya ba da gudunmuwa don ci gaban addinin Allah ‘yan uwa ubangiji subhanahu wata'ala yana karantar da mu mahimmancin alkur'ani da kuma imani da shi da kuma aiki da alkur'ani wallahi mai kokari babban ni'ima ce da Allah ta'ala ya mana a lokacin da muka zo kinnan ana karanta alkur'ani hana gane abin da Allah yake so dawa karatun alkur'ani na idan ana shi ma dindin ba dindin ne fa Allah ramma zai rika ka aya ni ina fasara karatun zai kare a makka da madina kawai eh in an ja na ladina kafura ce kaga kafuran makka wal mushrikina da mushrikai innal ladina amanu da mu'minai irin su sayan na abubakar da umar da usman haka ne haka in an ja aya ce kaga yahudu ahli kitab yahudawa da nasara baka san mawaye ma nasara haka shi ne karatun fara kuma daga shekara sai shekara ya ta mun da gurin jalali na ta kawo ka zo ka rika nishi a ji a koro wata kissa wata ƙarya ne a ciki a yi ta yi amma yanzu sai Allah ya sa ake karanta ma Qur'anin a tsaya maka bayani har ka gane da Allah wani ba ni ma fashe bai kamata abin ya canza maka rayuwa ba da ba za ka zo da Qur'anin ba kwata kwata karatun kawai ayar ta sauka a Makka ta kare a Makka ta sauka a Madina ta kare a Madina haka har daga bakara har nasi haka ake sauka wallahi eh amma yanzu Allah ya kawo yanzu a fayyace a yi maka gane dalla-dalla to wannan rahama ce Allah yake sama da ita wallahi kar mu bari ta kurce mana Allah ya samu dace Allah rama ja gaba ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ubangiji ta ala yace wa man azlamu ba wanda yafi kowa zaluncin kai da kai mimma naftara ala Allah kadiba kamar mutumin da ya kirkiri ƙarya ya dangana ta zuwa ga Allah yasa duk yadda zaka kake zaka wa Allah ƙarya kake yarda kake yarda abinda Allah bai ce baka ce wallahi i hankali eh lokaci guda Allah zai watsi da kai har abada saboda ka kirkira ma Allah ƙarya shi kuma wasu a gurin sa bane mai sauki ba nan da ta haka Allah ya ce kuma wallahi in kice ina aya babu ina hadisi babu ai Allah ma ya ce tashi in taya ka in ce da Allah mala ina a wata sura ne na yanzu ban taɓa ji malamai sai kewa na karatu mai da Allah ya ce tashi in taya ka amma ma'arufu ne a gurin malam bahaushe saboda ya kirkira ma Allah kariya to Allah ce wa man azlamu waye mafi zaluncin kai a duniya mimma naftara ala Allah kadiba kamar mutumin da yake kirkirar ƙarya ya dangana wa Allah aw qala ko kuma bayan ya kirkiri ƙarya ya dangana wa Allah ya ce uhiya ilayya aini Allah ya mun wahayi tab ni jab mutum ya zo ce Allah mai wahayi ana samu ko ba a samu ana samu wala a wanda ya zo ce a mafarki ma Allah ya ce mai kaza ko ce annabi ya zo ya rungume shi mata ba ka samu a garin nan ba ɗaya ba su yi ba wanda ce annabi ya zo musu a mafarki ya rungume su ya ce musu kaza kuma har malami suke dole musu gindi a gisu daban-daban wannan duk kirkirar ƙarya ta suke dangana wa Allah in an ce mata hudu annabin kaka yake yadda yake wallahi ba sani ba kuma ta ce shi ne zo waye rungume ta kaza ma kawai kuma su siyarra hal malamai suke goya musu baya irin waɗannan su kirkira ƙarya su dangana wa Allah da manzansa ba ma kamar Allah ƙarya ba kawai annabi ƙarya ba ai ka shiga uku wayyo fattakul hadisi anni illa ma alamtu annabi ya ce ku ji tsoron faɗin magana ku ce ni na ce in kun sana faɗa man kazaba alayya muta'ammidan duk wanda ya kirkiri ƙarya ya dangana ta zuwa gare ni da gangan fale ya zama wa maka da hukumar da ya yi gaugawa ya je nemi kujerar shi a wutatan da wuri kai ya bari su abuja jihar su riga shi kai ya bari su hamana su riga shi kai ya bari su abi da haɓar su riga shi ya yi gaugawa ya tabo ya nemi masaukin shi ma a wata inji annabi sallallahu alaihi wasallam to balle kawa Allah ƙarya idan zaka sa kanka sai na abubakar tambaye shi aka yi wata ma'anar ayar ƙur'an ya ce wallahi ba sani ba subhanallah kai halifa maza na farko ka ce baka ce wallahi ba sani ba ce idan dawa Allah ƙarya ƙarƙashin wata sama zan zauna a wata ƙasar Allah zan yi tafiya da wani ido zan kalli Allah gobe na je imam malik aka zo aka mai tambaya ce basu aka ce haba ya malik tun da garin mu muka dako gari muka zo dan mu tambaye ka wannan fatawa kace yace duk wanda kika mu da shi kace dawa malik tambaya ya ce ban sani ba amma sai ga malami ya zana shi mafuti ne da abin da aka wani ya sani ana je hoton baya kan arihi baki shi ya bada amsar ta yau da burin ruwan shi da ya ma Allah ƙarya ko manzansa kila kuma akan san zuciya to wallahi a hirkinka ka kirkiri ƙarya ka dangana ta zuwa ga Allah kisa matsala ce a yanzu duk wani abin da shafi addini sai kowa ya ce yayi magana in ana magana likitoci ba mai magana sai likita idan ana magana gidan gona ba mai magana sai bushen gona idan ana magana akan abin da ya shafi equal ba mai magana sai malaman wannan bangaren amma addini kowa malami za a ga zama addini ga ana ka hujjoji subhanallah to a hirkin ka ya zama to ka kirkiri ƙarya ka dangana wa Allah da manzo duk duniya ba mafi zaluncin kai kamar wanda zai kirkiri ƙarya dangana ma Allah ko ya ce an mishi wahayi wala yuha ilayhi shay'un kuma Allah bai mishi wahayi ko shi ba Allah bane ba wahayi sai ga annabin Allah sai dai wahayi irin da ilhama wanda ake wa bayin Allah irin yadda aka wa zuma irin yadda aka wa uwar maryam ko umu maryam umu musa kai wa wahayi da umu musa wahayi da ilhama ake ce mishi to in ba annabi ba wanda ake wa wahayi sai irin wannan wahayi wa man qala sa'unzilu na'am wa man qala sa'unzilu mithla ma anzala Allah me bi musu wannan zalunci kai mutumin da yace shi ma zai iya saukar da irin abin da Allah ya saukar annabi yayi wa'azi manya-manyan shakiyan kafiran maka suka ce launa shawul la kullu misra haza in haza illa asatirul awwali yamma inda mun so ayyan mu tsara irin wannan abin da yake faɗi mun mu faɗa yanda ba ta tsinniya bace irin ta mutanen da asatirul awwali da ta tabaha fahiyatu la alayhi bukratan wa asila ta tsiniyar dacewa ya je ya rubuta in sai yake mutuwa san ya da bacin ke Allah ya ce ba mafi zalunci kai duk duniya banda wa'ancan sama da wannan wa man qala sa'unzil muslima azalla wanda zai ce shi ma zai yi saukar irin abin da Allah ya saukar da haka Allah wadda zage ce ne ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم Allah ya ce walau tara wallahi da za ka gani la hawla wala quwwata illa billah iz zalimuna lokacin da mutum azalimi mushriki fi gabratul maut yake cikin magagin mutuwa za ka ga a wannan lokacin wani mala'ikatu ba su do aidihim mala'iku suna shimfiɗa hannunsu su mai kamun shani a kardo an fusa kuma fito da ranka da kanka ka beko wallahi duk mashiriki in zai mutu da kafiri kafin a fara cire mashiriki sai an mai kamun shanu an tare beko ranka ka kusan beko kudinka ma tana da ciwo da wahala ina ga beko ranka fa haka Allah ce da za ga lokacin da Allah zai karɓi rayuwarsu mala'ika ya shimfiɗa musu hannu suna cikin maganin mutuwa ya ce ku hudu ranku da kanku a wannan lokacin Allah ya ce al-yawma tujzauna al-yawma tujzauna azabal hun bima kuntum taquluna ala Allah ghayra al-haqq sai a ce mishi al-yawma yau da zaka bar duniyar nan ka bakunci lahira ko to tujzauna azabal huni sai an maka sakamako na azabar walakanci duk mutumin da ke kirkira kaya dangana ma Allah shi ne mala'iku za su zo su ce mai koranka da kanka kuma suna ba shi albashir tun kan cire ran yau za a saka maka da irin wata azaba Allah ya ce azaba ta walakanci ce azabar hune me yasa bai ma kuntum ta kuluna alallahi saboda abin da ka kasance kana kirkira ka dangana shi ga Allah kuma gairar haka abin da kai kasan ba gaskiya ba galibi bai wa Allah ƙarya gaskiya ke mana yana bin son zuciyar shi ne ko son zuciyar wani ko yana kare bidiyar shi ko kungiyar shi ko wata aqidar shi wanda bata dace da aqidar alqur'ani da sunna ba shi yake sa shi ya ba Allah ƙarya baki balle bidiya ma ai ba wanda yake saurin gindiya ma Allah ƙarya kamar dan bidiya zai kirkiro abu ya ce in an yi kaza lada shi kaza wake ba da lada Allah kuma shi Allah bai ce ba kuma annabi shi bai ce ba ta haka Allah ya ce za a sakan ya musu da azabar walakanci saboda abin da suka kasance suna danganta shi ga Allah kuma sun san abin ba gaskiya bane Allah ya ce wa kuntum wa kuntum an ayatihi tastakbirun kuma sun kasance dangane da ayoyin shi Allah suna wa Allah girman kai akan bin ayarsa ga mama na girman kai batal haq annabi yace kin gaskiya ga qur'ani an karanta sai su ki kuma da rena mutane ai wani da ya fadi yau ma aka yi shi iyaye da kakannu ba malam wani ba kun taɓa ba ma bi muna na aka aha to wannan shine abin da zai ja musu azabar huni bima kuntum saboda abin da ko kasance dangane da ayoyin Allah kuna masu girman kai ba ku mai kauya Allah ka samu daga cikin irin wayansa Allah shi ne da mu tafarki mana da shi Allah dauka addinin musulunci da musulmi Allah ka biya bukatun mu na alkhairi Allah ka zauna da kasan mu lafiya sauran kasashen musulmi ya Allah muna